أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markar ahadu suna da jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a goma ga wata na rajab hijira shekara 443 wanda ya dace da 11 ga watan biyu a darasi da ya gabata muna cikin sotu shu'ara mun tsaya aya ta goma muna cikin wasu ayoyi cikin sotu tsaha a daidai nan lokaci ya zo ƙarshe yana yanzu ayoyin ne za mu ida wanda muka fara cikin tsaha kayan mudire a kan surar da muke cikin insha Allah kayan nan akwai yan tambayoyi duk da iyawa sun yawa mu yi abin da Allah sa akwai mai maganar cewa a wani lokaci ne zai halitta mutum ya yi sos na maganar kiredi a halin larura maganar wata addu'a ce ta aihuwa an aka baka yaro za ka yi yawa babu addu'a da aka keɓance ta aihuwar yaro wadda manzala ce addu'a ka za kurin za a yi duk addu'a ta neman albarka da neman kariya ga wani da mugun abu za a ne addu'a addu'a ta alkhairi ba ke banci a nafasi kaza illa addu'a ta yau da kullum ta annabi ibrahim alayhi salam haka manzo Allah yana masu da Hussein ta kariya ga yara ta u'izuka bi kalimatin lahi tamat min kulli shaytanin wa hama wa min kulli ainin lama wannan ita kuma ta kullun ce za ma yaro ta ba da kariya ga yaro kenan amma da da za ka mayar addu'ar ta alkhairi ta Allah mai albarka Allah yake zaka mishi bakin abin da Allah ta kai na addu'a ana bukata sai mai maganar ina ga tsohon magana ce wai wasan kola saboji wai maganar shan rubutu da sa laya sannan na ga abin da wannan eh illa yawan kasu da kula mai yan wata kaice akwai bambancin maganar rubutu da laya ita laya lafazi ya zo akan muna aka tayi mata magana shirka dole zaka ya ce laya ya shirka wannan nasi nasi akwai na maganar laya dole malamai suna sun shiga bayani akan wannan laya in ta ƙura'ani ce ko karma mai kyau ba lai wata kai da kawo ne malamai kan masalar su malamai a wancan zamani hata yana ganin lajina da'ima ta saudiya an kai wannan fatawa ganin yanzu binciken masala inganci rishin ingancin masala da maganar rubutun da maganar layar su magana kansu babu wata ruwaya ingantatta daga manzon da Allah ya yi ko wata kama ganin shan rubutu ko laya babu ɗaya mai inganci don haka an samu mabaci wanda ya wani ba shi ba dogara ba akan abu kuma abin da biyo biyo baya kowa ya sani a cikin malama a suna magana cewa saddun da zari'a kai da abin zai kai ga haram ya ce da abu ya zama haram ko shi ba haram bane ba amma zai kai ga haram ya ce misali da sabu zan a gidan zuwa zuwa gidan karuwa zuwa gidan karuwa ne lahi zai kai ga zina ai ba zuwa da ba kai ga zina zai da abin zai kai ga haram sai su ta saddun da zari'a kare don kowa yawan kacin misali la ya so halakci sannan kuma suke rika ta hadisan da suke kawo can magana ce da basu inganta ba ko magana magabata sai su lafe ta nan su kai ga cimma burinsu na shirka da duk abin da ake nazar kulle dai da shi suke yi sun tsaya ta ƙur'anin kaɗai ta ƙur'anin za a buɗe mun a juya aya a sarrafa kaza a kashe a raya a kashe a yi kora a yi kurciya da me ake duk da mutum suke da ƙur'anin suke duk abin da zai shaɗi makirci da ake da ta ƙur'anin suke yi in rubutun ne a buɗin minjaye a sa kaza a gama kaza a sa kaza wuri kaza a kuɗin kaza duk ba ka suke ba a rubuta a a sa makwantai haka nan wanke nan maganar masu cewa laifi ne haramun mana shi ita ce maganar mai kuma daga imanin mutane duk mai neman kuma daga imanin shi ya tsira wallahi guje mai wani shan rubutu da laya ka tsaya kun da addu'a abinda dukkan annabawa suka yi har ƙarshen annabawa kai har ta kawo masu hankali addu'a suke har masu kawo masu kawo masu hankali addu'a suke ba maganar rataya ba ko sha ba shi bane ba gaskiya magana dimin neman kare imanin shi ya kawace wani abin da ya kurta addu'a ko Allah ta yake sai akwai mai maganar to maganar na shi daga ina mamakin ma a cika ta ashe wata shubha ce ta rashin karatun asalin addini da kyau magana cewa ashe mun tambayi malam wai in aka yi hulki sakin da ake ba mace kudi an ce ba a komawa shi ke na mai almanta ce ya wace na magana sai jiya ne wani ke mun tambaye sai karanta mun lafazi na risala ai malamin su ne ya ce musu magana an aka yi hulɗi ba magana komai shi ke na an ƙare na ce ya kai malamin gane magana ko dai kare ko malamin kula ko tsare ya ce a an ce alhul kalakatar lari a tafiya ya kama nasa na ce subhanallah na ce matsala malamin ka ce malamin ka ne mai matsala iyawa bai tsaya bai katon malamin fikihun kurin karanta da larabcin kuɗi fasa larabcin yan wa meye masa alar raja a kulli Allah subhanahu wa ta'ala nasu Qur'ana da sunna ya tabbatar da idan mace ta bata namiji ko shekarar sanawa ko ɗan sanawa ta ce bana sanka take nemo rabuwa da kai babu wata illa ta hakika a shari'a an ba ta dama da baka kuɗin sadakinka shine kuɗi to sai suka ce wai idan mace ta baka kuɗi akan bacin sadakinka amsa wai ba kuɗin abada shi abin da yake larabcin alkhulu talaqatu la raj'at fiha kulɗi wani saki ne wanda babu komi ake ne komi nasun ƙura ya tabbatar cewa buɗe tunan haƙƙo da gidan fi zalim Allah ya tabbatar cewa maza suke da haƙƙin komai da mace a cikin halin saki in kai saki ɗaya saki biyu Allah ya baka haƙƙin mai da mata akwai talatin riki akwai ba'in mai saki riki wanda kake da haƙƙin ka mai da mace a shar'ance yanzu kawai saki ɗaya saki biyu idan ka huce ka gaba akwai matsala kuma abin da saura kurin ka ce na mai da ta ta yarda ba ta yarda ba baban ta da yarda ba ta koma ta yi dai sabon saki wani shi ne haƙƙi da allah ba maza a cikin saki ɗaya ko biyu ba uku ba to wannan magashi mai risala ya sa abin da ke hudu abin da ake nini hulɗi saki ne wanda babu raja'a me ruju a nan raja'a wannan haƙƙin da namiji yake da shi na mai da mace idan saki ne na aka ba shi kuɗi daga ya amsa an ƙare bai damar ke na mai da ke sai sabon armai da tambaya da komi da yardata shi ne mai risala ke nihi kamar da larabcin eh a zuru ta hudu saki ne larabci adabi ya ba ka komai a yadda ba za ka ne kwana ba ba ba koma alami komai na rizin ana ni komai na haƙƙin kuma ake ni da shi kun larabci ne karanta bai sama a sanar magana shi ma lamushin matsala ke nan karanta larabci ne kurin bai san baki jin tushen matsala abin da ake ni dan uwa wannan kurin komai ne ba ka da haƙƙin komai amma dan ka sai mata ta hulɗi in aka huce to yanzu za ka sabon zama sadaki sabo magana sabo haka da yake ina wata an gane wannan kuskure a gyara shi sai mai maganar ya karanta hadisi an ce sahihi ne albani kuma wani malami ya ce ko ina ne ya ce bai inganta ba kan wani masala mutum abin da yake ga almaji ɗalibin ilimi kurin kadiba abin da aka ce ya inganta ga yake shi saboda wani maganar yawan malamai a yau na da akwai matsalolin an samu su a yau irin su albani rahimahullah wanda ba ta da kuskure amma maganar daraja ta shaida ta duniya gaba daya har da yan adawo shi sun mai shaida shi ne ƙololuwa ko mutum mujaddadi yan a wannan karnin ba shi ne malamin horo kuma wanda ya farkar da duniya ta ji me ma ta sahihin ingantar waye zuwa malami bayan shebi a wannan karnin da ya kowane shi ne ma ya karanta da a za a bincika ma a zo abin abin abin ha a ga wani ingancin shi ne farkon mujaddadi da karan magana da shi da bin ba su usaimin sun mai shaida kan haka har da wani musu sabon suke adawa da shi sai wajen bangaren su ta shaida ta shaida rashin kumya ko rashin rashin rashin tausaya ko kuma da mai amma dai sun imani ce wajen wannan fiti hama suka daga daya haka yana yanzu yan wani albani zo ci wani misali shi masu waya wannan misali suka ne wani zuci a shi anan yan uwa masala mutane su karanci abu balle a majalisa yan uwa misali na kusa kusa albani da mawalla wanda ya sa wannan sunan arba abu dawo turmizi da sa'id al-majah littawai ne wanda sun shahar babu inda babu su albani shine farkon wanda ya zamana aiki biyu musu aikin farko wanda ka jirta an kamar littafin farko ya yi aiki da sinadar kowane littafi aikin farko da ya na ce wata makasa ba cikin so ta samu abin waɗi a duniya ta ce mata wannan aikin sai aiki da sinadar kowane littafi ya yi sahihi ya yi tsaifi a littafin guda ya ce wannan sahihi ne wannan tsaifi ne haka yi wannan aikin farko ya aiki da sinadar kowane littafi gami na biyu da ya samu dama zaman kanshi zai yake sai ya ɗauko duka wani tabu da gaba ɗaya ya yi zaman kanshi kowace ruwaya ba magana sinadin ba duk inda take da alaƙa da ita a cikin halittar da sai ya bi sai daga a can da ake sayi ne da ake da ibi ne saboda ya yi aiki sabo ya bincike da hannun hadisan a kan haka ya ware ya mujaddadi uku ingantattu ya yi ɗaya wanda bai inganta ba duk wani hudu gaba ɗaya kowanne aka musu ya bincike hanyoyin kuma ka dauka su ba mu aikin ta aji a gehe yake amma da shaida malamai cewa shi ne wanda ke da wannan dama wannan binciken abin da kai ba gani ba akwai wannan malamin ina ga da mace cikin matasa Hassan wannan Hassan wannan wannan ina ga Hassan Abdul Mannan da gani Hassan Abdul Mannan ya zo ya samu da Salim Albani ya yi aiki cikin da Salim zaka zaka mata mahaddisin sa guda 40 ko ya kamata da 40 da yanka yahuda da ganta ba shi ne ya zo sai da ya huta wajen gome ya tara yawa wajen 150 na shaida ta rauni ta shakka albani da sai ya dare albani da gudu tahi duk magana da ya albani bai tsaye daya ya ce yaro amare bi isa ba zai ka zai ka kumun baki baka isa ba baka kai baka yi wannan magana ki shiga magana ya kawo cikin hanyar da ya bihe da kawo kai da kaka kaza ji kake kaza ne ba kaza ne wuri kaza kaza ne aka ce wani daga dalilin kaza dalilin wani ai wani ba shi wani ba zamanin ka wani ne wani ne wuri kaza ba hada bane ba eh ne duka da mai rabi gaba daya haka ɗan wani yanzu malami yanzu a nan wani ɗan wani malami yanzu a nan zai sa a afirka akwai wani tayin da bai zama kan da shi kai yadda ka buga a kasuwa da tayin kaza da buga mata kaza su can su zo inda yake rubutun malamin za su je makasa ba inda malamin na ce mai da tarihi kai kana wawo ne aka kuskure cikin da ta suke yawa saman kasuwa ke saman kasuwa za ka ɗauka bincika ko ka zo ka yi hukumci ka shiga lafiya albani da ta kasuwa haka yan wa Allah shi da mu Allah shi da mu aikin da yawa aikin da yawa ne aikin suke wallahi ba ba za su samu da matsayin wallahi za ta mutum ai hankali ne ai hatara ai hatara ko gidan abin da ya inganta ka aikin shi Allah ta fike mu da abin da yawa ne Allah Allah rahman ta wata aya ko ma cikin tsaha inda muka tsaya ta rabi shi da na Musa ka ce موسى رب اشرح لي ويسر لي امري واهل بكر مسلم اذهب الى اقرا انه قال يوا
اذهب إلى فرعون إنه أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى
uwa ganin a wancan darasi sati da ya gabata muna cikin sotun shu'ara mun karanta faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa idna da rabbuka Musa a nitil qawmuz zalimi sai muka koma mu ga a ina wannan mu da mu samu kenan ru mu zo akan a ina ne wannan abin ya wakana a ina ne Musa alaihi har gamuwa da maganar Allah subhanahu wa ta'ala sai muka ɗauko wata kissa ta cikin sotun taha mun kawo dai mun sai yanzu musa a ina ne a wani wuri ne iya magana da allah kai duka bayan maganganu da aka mishi na maganar an mai jarrabawa da sanda shi duk an ƙare yanzu an wa musa umarni cewa ita haka da fa'in hota ka tahi bayan bashi annabtar yanzu babban aikin da aka wa musa alaihi salam zuwa ga fir'aun ka kuma ta musa zama kai musa salam zaman gudun hijira ne daman yayi daga makar yadda palestine gudun da gudun gudun rashi ne kuma yanzu an zo kuma an san dai wa fir'aun a wancan zamani yanzu kuma an ba musa aiki ya je ga fir'auna wanda ya tserewa kuma ce zai je kai tsaye da sako sabo na kiran fir'auna zuwa kada ta Allah subhanahu wata'ala kuma da ya bashi banu Isra'il ya mai da asasa ta asali inda suka wuto faransa wannan shine aikin Musa alaihi salam to jin wannan magana Musa alaihi salam ya san girman aiki da hakarin aiki shine kai da ya rabbi shi da hadisi da wannan shine halin bayan Allah na kware komi yazo duk yaunin shi koma ga Allah komi ya zo duk daure shi koma ka Allah ya sarki ya ce rabbi shar hadisai da ya Allah ka yaye min kirjina ka yaye min kirjina kan wannan aiki wa yassir li amri Allah ka sauƙaƙe mu wannan al'amari mai wahala ka sauƙaƙe min shi Allah wahala da ƙwaƙwata min lisani ya fuka qawli Allah ka warware mu musa ce musa iya da iya da mushkila ta magana ina ko rashin gane magana shi Allah ka ba ni harshe kina a warware mun wannan kulli na magana ta rika magana talaka ta fasaha wannan ya roki Allah wannan ababe kuma da cewa ganin shi ɗaya ne A lokacin da ke yana magana Musa alaihi salam ya cikin kungurumin dajin Saina dan uwan shi Haru iya gida sai ke nema yace rabbi waj'alni waziran min lahani Allah ka sanya mun waziri mai kama mu daga cikin ɗan gidanmu sai ƙara bayani haruna akhi haruna ɗan uwana ya ƙara bayanin wa yake bukata haruna ɗan uwana duk Allah ka sa shi cikin wannan aiki da ka bani dan ya zama tomin waziri daga cikin ɗan gidanmu wa ashirku fi amri kuma Allah wannan abin da ka bani wa shirbi azari Allah ka ka ba da ƙarfin gwiwa da shi kare kama mini na iya neman kenan annabta da aka ba shi sako a ba wa ɗan shago wannan musa ne wannan addu'a neman haɗin gwiwa ƙarfin gwiwa da ɗan uwan shago shi na ta a tarihin duniya babu wani ɗan uwa da ya amfani ɗan uwan shi kamar musa da haru don ba abin da ya roƙa maka annabta kuma a baka wannan abin da musa tambaya gaba da kaf na wannan al'amari na annabta ya haɓar dalili ce kai ne su bi haka kasira wannan su ƙura ka kasira da allah ina neman wani bukata don mu zamanto muna tsarkake ka mu tsarkake ka tsarkakewa mai yawa mu ambace ka ambato mai yawa shi ne gurin allah haka don bayan da ya ƙare kaf allah ce ya ce inna kuntu bina basira Allah kana ganin abin da muke Allah kana ganin abin da muke manzo Allah ya ce yanzu al'utul sura kai Musa yanzu Musa an baka zikirin an gaya Musa addu'a shi duka mustajaba ce an kare gaba da an bashi kidan a wannan wuri ne Allah yake magana da Musa alaihi salam na aikin da aka bashi zuwa ga Fir'auna ato idnada rabbuka Musa an idla qawmun وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون na'am Allah ya ce wa idna da rabbuka Musa ka ambata wa mutane lokacin da ubangijinka ya kiraye Musa ya bashi aikin anitil qaumaz zalimin ka je wa mutane azzalimai suwaye qauma fir'aun ala yattaqu mutane fir'aun can za ka je ka ji hankalinsu cewa ba za su ji tsoron haka ka ji hankalinsu cewa su ji tsoron Allah su wasa bautar fir'auna wannan shi ne umarni da aka wa musa alaihi salam a nan ya ce قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون
na'am yanzu musa alaihi salam ya ka da mu qur'ani nan wanne ka maka wanne ka maka nan ne jama'a ake gama isoshin gaba daya Allah ya ce qala musa alaihi salam ya ce anan rabbi ya ubangijina wannan aiki da aka bani na zuwa ga fir'auna kira zuwa ga fir'auna inni akhafu an yukadibun Allah ina tsoron in je da wannan sako su karyata ni kuma waji kusadari kirjina ya kumci bakin ciki ya cika ni kuma an san bada irin su masu gaugawa magana masu matsalar magana ya ce idan kirjina ya kumci wala yan tsali kulisani harshe na ba zai iya magana ba in yi hushi da ya kusa tunan ina yi hushi nan da na abu sai ya kasa gane komi ya ce harshe na ba zai iya magana ba don haka fa'arsu ila harun allah ka aika ma harun wannan sako wannan tuhu a so mini ya yi ni fasaha harshe ya yi ni fasaha ya ce ba a can hau da ya وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرجع يصدقني إني أخاف أن يكذبون shi dai magana daga ci dan uwana Harun huwa hasu min lisana ya yi ni fasaha alshi zai zama to rin mai rinde zama mai kamawa mai agazawa kenan dai Musa ne mu Haruna dan ya yi shi baki shi ce kama mushi shi ya da matsala mun ga aje ba matsala magana kuma ga hushi in ya hushi abin zai rikice gaba daya dan haka a aika ma wannan sako a aika shi mu Haruna shi ma a aike shi irin nawa matsayin manzo na Allah Musa ya kawo dalilin abin da yake tsoron zuwa ga Fir'auna. Ya ce, Walhum alayhi zambun fa hafa an yaqtulu. Dan ina da ka karanta wannan? Ina da wani laihi wanda nayi ina tsoro in je a kashe. Amma kenan Musa akwai matsala tabbas wanda ga matsayin Fir'auna ga shi mai laihi ne kuma yanzu ya saƙo zuwa ga fir'auna koma ga Allah na abin ya yawa sai ke tsoron ka aje shi yanzu ya ce saƙo a yasa ma inda aka sa gaba ma'ana ya rikice a kasa gani mai hudu in wannan wanda ya wanda ya san mana tare da farkon sunna duk abin iya da zaki ai jama'a ai wa'azi wasu cikin wannan wanda mai cewa ina ina wa'azi kawai sun sa shoran wannan mai cewa lokacin nan bare Allah akwai zai ga yake da wani abin kai zai ya kasa gane muke cewa ma sai wani wani mai cewa yau dole mai bayani wani saba wani saba da karatu sai mai bayani shi wata rana cikin barman gargajiya da muke wani muke da su gurgur mai da su wata rana cewa mala iliya mai kashi ya kasa kasa wannan gaggawa magana da yawa Allah ce bare ba abu abu da cewa Allah Allah ne Allah ya bar lahiya gurin Allah ya bar lahiya gurin wani wani wata da wani kai wani kaji ka samu mutu wallahi Allah billahi ya fura duke ya fita ina magana ba a ganewa eh haka suke ba suna mun goyi suna cewa talaka da bai bada bada kenan Musa alaihi salam ga matsalar shi yace wal hum alaihi dhanbun ina da laifi na musu laifi ya tabbata da laifi wal hum alaihi dhanbun ina da laifi akai ina nasu fa khafa an yaqtulun Allah ina gaba kashe ni naje to wannan magana da Musa ba Allah ya bashi qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un na'am qala kalla nan tsawatarwa Musa abinda kake tsoro na kashe ta kalla kabar kabar magana kabar wannan magana kabarta magana kisa ba ta so ba Allah ce fazahaba da kai da ɗan uwanka harun ku tafi zuwa ga fir'aun bi ayatina da ayoyinmu da muka baka mun ji ayoyi mun ji hannu mun ji sanda ta mako ka tafi da wani ayoyi inna ma'akum mustami'un Allah ce muna tare da ku kuma muna jin abin da ake kun Allah ce inna ni ma'akuma asma'u wa ara Allah ce ina tare da ku ina ji ina gani da yi ba abin da musa zuke nan Allah ce fa'atiya fir'aun
فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين to akan me أن أرسل معنا بني إسرائيل na'am fa'atiya fir'aun Allah ce kullu musa na Allah iya magana da Musa yanzu kai tsaye abu ya yi juye ba Musa kaɗai ba za a lokaci guda Musa ya yi magana ta Haruna ya ji magana yanzu gaba da Allah gama kowa yanzu Harun shi kina Harun ya shiga layin Haruna ya shiga layin Musa da Haruna Allah iya magana da Musa da Harun Allah ce fa'atiya ku biyun da kai da Harun ku kama shi kun ku tafi kun ku tafi ku tafi ina zuwa ga Fir'aun ku tafi fa'atiya Fir'aun ku je ma Fir'auna faƙula kuma in kun je ku ce mishi ba wani ɓoyo ba wani kwalokwalo ku ce ina rasulu rabbil alami nan ba ta rasula ba kinan ka ce musu kowanne ce a matsayin shi kowanne a zaman kan shi manzo ne daga Allah ubangiji na gaba daya kowanne manzo ne daga cikin manzannin Allah gaba daya ko ne ke matsayin manzo ki ba a bari bari bari ba suka ba kai guda kowa manzan Allah ne kuma aikin da aka ba mu أن أرسل معنا بني إسرائيل كبار بني إسرائيل ومتى متاري ليسأول ويسأول ليكاو زمن سوء مسا تنكسا دوغوا لوكتن يوسف عليه السلام يسا ملكي أمسا ya wanda suka san su bude a ya dauko ɗan uwansu ɗan gidansu da baban shi duk ɗan gidan samun gaba ɗaya na samu mulki a masar sai mai do ɗan gidan gaba ɗaya masar su tona zawa da suka yi ɗan gidansu su koma ba yau da gobe yau da gobe tarihi ne mai yawan tsawon lokaci sun zo masar matsayin baki amma suna kan addininsu na annabawa ba su abatar gumaka duk lalacinsu haka suke kan wani addini ke su da yan masar akwai bambancin aƙida kuma gashi baki ne sai sai su samu angoma ake gallaza musu kuma ake ma bautar da su a matsayin baki yancin rani kuma sun ka al'umma masu yawan gaske to yanzu daga cikin aikin Musa da da zo da shi na maganar waɗannan banu Isra'il a sake su gabanin su mu koma can inda suka fito da maganar kuma kaɗai ta Allah a bar bautar fir'aun a bauta ma Allah yanzu wannan shine maganar da Musa ya je da ita zuwa ga fir'auna wani magana sun gane shi mu ɗan saƙo ne daga Allah Ubangiji tarihi gaba ɗaya kuma ka ba mu ɗan uwanmu mu koma da su yanzu ga abin da ya gami fir'auna jin haka mai fir'auna ke cewa قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين
نعم فرعون جن هكا yanzu dan wasa da hankalin mutane ga amsa da abin da shi musa qal alam nurabbika fina walida to musa ya zama magana ba nan ba muka rene kana yaro karin muka rene ka a nan kana nan kana dan labubu walida kana yaro karimi a nan gidan ka tashi muka rene ka wala bista fina min umrika sinin ka zauna tsawon shekaru a nan cikin gidan mata gidan musa ga dauna cewa ana ka zabu a shi yana nufin musa a fir'auna ya cikin kimar Allah gwada ma duniya abinda Allah ya so ba mai hadawa abadan fir'auna wannan darasi ne na ma duniya kullum abinda Allah ya so ba mai hadawa haka suke ce a Hausa da karin Allah ya cera ba mai hana cera kaga Musa fir'auna ya adawa da ake wani cikin Isra'ila wani gudun mulkin shi ya gushe ko kaga ya tabbata ya tabbata ya tabbata kashi ɗaya mutane ita kashi ita ban Allah kyale shi a da abu da na gaji ya shi duk wani banna da ya bata hana abin da Allah ya wakana sai Allah ya kaddara Musa ya zo gidan Fir'auna Fir'auna ya ba da kuɗin rai na Musa ya zama ɗan gata gidan Fir'auna ba mai taɓa shi eh ya wuri ɗan ɓaci a gidan Fir'auna ya kani shi yana da shi yana da bala'i ba zai kashi shi yana da kai kiɗai ne a gidan shi Allah ba mai gaji ya wai shi Fir'auna yake gaya Musa wani magana shin ba kai ba a nan ba muka rene ka alam nurabbika fina walida ba nan muka rena dan karamin yaro wala bista fina min umr kasirin kuma ka zama shekaru masu yawa anan wa fa'alta fa'alta allati fa'alta wa anta min kasirin kai wannan aika aika taka kai wannan aika aika taka kana butulu nan mutum kamar mai na mutumci da ka aure ka da kyautawa hukin abin da suke kai me ne anan ai ya san me Musa kai rai baki ne ya kashe ya tsiri wata magana ana neman musa ya yi kisa aka waye gari ba musa dabar gari musa ya gudu jira ko wata magana ba mu oyo ganta ta zai ci abu ba mu oyo sai kai ko zuwa kai ka dawo da wannan laifin ka kama da wajen wakace wani kaza kaza kai wani rubar da kaza kaza zai yasa kai kawo shirme ne ma musa ke namun jeki ya ce zai zai yawa musa buri ya tana mai ba ga gaba ɗaya kama to musa mai bashi amsa قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففرضت منكم لما خفتكم فرهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين وأنا ما قرأت كتير na yi kaza na aika aika na aika aika wannan na yi ta ne a lokacin da ba ni kan wata shara ba ni kan wani ina a cikin wace kusku da kurishin sani dan bi ma kan akan wahayi ban da wahayi da lokacin nan wannan wani abu ne na da ya riga ya fice yanzu kuma magana ce sabuwa eh da haka ne ba ni da shari'a amma ce fa farantu minkum lam bashaftukum ne abu ne kan kan jahilci yanzu kuma na gudu laifin da ne na gudu dan tsoron illar a can gudu da na yi fawahaba ne rabbi hukuma sai ubangiji ya ba ni hukumci na annabci waje alini minar musali ya sa na cikin manzannin allah yanzu ke na zo da doka daga allah a yanzu manzo nake na allah ba wancan dan gudun hijira ba da kasar daga yanzu magana ce sabon dozai da za ce sabuwar kudu kan da kai ga matsayina yanzu a gare ka kuma wannan abin da kake faɗi wata ka ni'matun tamannu وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل yace wata ka ni'matun tamannu alai wannan abin da kake daukowa kai mun gori wannan gori da kake muni kare ne ni ina yaro a gida kaza kaza wannan abin da kake ambatowa ka mun kyautatawa an abbata bin isra'il an ka ɗauko da yadda ka bautar da bautar uwana bin isra'il irin gallar da ka musu me ka mani aka auna illar da ka mani kito zalunci da ka mana me abin baɗi ma dan ka ba da dan ka da yana gidanka ki ba abin gori abin gori ba ne ba eh laifi ne kai ne ka cutar da mu ƙwarin ka cutarwa to a wannan cutar da ka mana me abin kamar gori ne ɗaya ka ba abinci ba ba wani ba nan ba maka abin gori maka abin gori me ce mishi
قال فرعون وما رب العالمين
kaji yanzu wai duwani bayan a kaji a wajen dai wannan awai ya yi wasa ne da hankalin ya yi shurare da ya wasa da hankalin su to yanzu wannan magana da shi kenan musa ya hudu ta su 'yan saƙo ne daga ubangijin halittu gaba ɗaya shi zai musa yanzu fara'u ne bari wata magana ta gida ta kyautawa ita wani umar rabu al'alami halifin umar rabu waye waye rabu al'alami ko shi wai kamar da baki waye rabu al'alami na kuma waye rabu al'alami na kuma wata wani waye rabu al'alami waye rabu al'alami da ta yake waye umar rabu al'alami musa ya ce mishi ƙayar قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال موسى ce mishi da ya tambaya wa rabbul alamin Musa ba shi amsa ce rabbus samawati wal ardi ma bainahuma shine ubangiji na hakika mamallaki mahalicin duk abin da yake sammai da kasai da abin da ke tsakanin su Fir'aun da alage tsakanin su da yake kowa Allah ya dauko sama na ce uluwi da sufili sama da ƙasa gaba daya da abin da tsakanin su duka shine ubangiji su gaba daya shine ubangiji da ya yi ubangijin sammai da kasai in dai kuna da yakini masu yadda ne to wannan shi ne ya ɗauko to ni fir'auna kenan ya juyo magana da ƴan wada qala liman hawlahu قال لمن حوله ألا تستمعون
bai kyale shi ba cika ban abin قال ربكم ورب آبائكم الأولين na'am nan Musa alayhi salam yanzu ya yi shirar da fir'auna kamar bai sani ba waye rabbul alamina ya ce yanzu fir'auna sai ya juya ya ce ma yan hada qalibun hawlahu ala tasawwu ku ji ala tastami'un ba ku ji ma abin da yake fito ba ku ji ko kamar ta go ba ku ji abin da yake ba ku ji magana wannan ba Allah Musa bai bushi ba bayanin Musa yayi bayanin sako daga Allah Musa kai tsaye ta gaba da ƙarin bayani ce ƙara rabbukum wa rabbu aba'ikum awwalin yanzu an a wata mai yanzu irin ya ƙara bayani a ubangijin tuwon shi ne ubangijin ku haka da ubangijin uwayen ku yan wurku kenan da ku da kakannin gaba ɗaya yan wurku mahalli yanzu duka shi ne ubangijin ku tamam da hankali zai gane hanci da wani sama da ƙasa da abin tsakanin su fura ne fiki amma dai ya bai gwara gwara gane ya ce ubangijin ku da uwayen ku yan wurku duka shi ne ubangijin na yanzu jin haka ne a قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون zikirin fir'auna zai zai wasa da hankali mutane qal inna rasulakum la tusil alaikum la majnun kai mutane wannan dan yanzu kamar zolaya ce wai kamar ba izgili ne wannan manzo na ku. kaji ba kamar yadda wannan manzon da aka aiko muku ba kai maukaci da kula ka aiko muku maukaci ne yan ba ba ga da kaje wani boye wani tawar ga kamar maukaci ne ku bi hankali makon Musa ya ne ya ci gaba da bayani ne ce قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون a gani mai dawa bai hushi ba hushi suka wani kakka kyale mai zagi zage ka ita bai bayani ka kyale mai zagi zagi shi kai ta bayani an gane wani kyale suka wani ƙara musa suka wani bayani ƙara rabbul mashriq wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun yace ubangiji wannan shine ubangijin mahudawar rana da mahadarta da ma abin da ke tsakanin su in kuna da hankali kina ba ta hankali
قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين
kalmanya wani zuwa biyar da yanzu ƙudawar suke nan ba mana hujja su magana ta kalma ba magana da hujja ya yi ƙari dan hujja ta ƙari ya bigi ya a buga ko ya bigi a kake qal la in takhasta ilahan ghairi la ja'ala lak min sujudi ai in kai saki kai yarda kirishin zai kamar musa ma kamar babu shi ya tsaya cikin layi kamar da musa yake kurin in har kai yarda ka kama wani ilaha daban ban da ni zan riye ka zan saka gidan kaso eh zan bada da zo zan saka kaso zai iya halin shi kamar da ni musa ya dan kamar da eh talaka ne na bulu sa'ida ya ce zan sa ka kaso ƙayar ya samu musa mai ce biyu shi قال أولو جئتك بشيء مبين yanzu magana da ya ta sa musa kaso in ya ce akwai allah ba ba- barin fir'auna musa ce ƙara ƙara musa ce a wani wuji ita ka bishe in mu biyu zai fir'auna sai a sa ni kaso ko na ka hujja za a sa ni kaso ko na zai da hujja tsalin da ya ce yi me ce قال فات به إن كنت من الصادقين
alaka asa فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين
wannan za a yi da ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين yanzu da musa yin magana cewa za a sa na kaso ko na zo da abu hujja bayanan na ka fa a tibi in kunta min sadiqin in gaskiya ne ka zo da hujja ka ta magani ka hujja magani in gaskiya kake musa kai tsaye fa alqa wannan sanda da aka saki a can daji musa tsere ya koma dubur ga baya yanzu ake ta zai fara a can da an mai antarama ne don ya san matsayinta to kusan musa ma gudu na ga fir'auna musa ma gudu ne da kele dawo ana kira ka san abin da farka da ma musa kai tsaye fa alƙa a sawu ya suke wani kallata shi fa iza hiya su'uban mubin fuja a kudin higa sanda ta koma mucijiya su'uban kuma mubin kata mucijiya uwa katuwa wani na ce na hayatun ta sa'a hayya a ce soban na ce me wani sufofi na ta hayya a saka da muciji ya ce kamar kububuwa an ce soban kata muciji ku kata muciji mesa an ce sandar duka sufofi tana da shi wajen girma katuwa ce girman iya girman muciji amma kuma abin ma abin tsoron tana kadawa irin kadawar abubuwa kan muciji da kaukawa shi ne abin tsoron kaduwa ce na gwazaka da kyana na da mesa da kyana motsawa ita a kaduwa ce kuma da gaugawa take kadawa shi ne abin tsoronta eh wannan sanda sai ga ta koma maciji ya kaduwa yanzu ɗaya ke ne wanda za a yi da su kuma hannu ya sa hannu a wuyan a cikin hannun da wuyan riga cikin an matashi hudu sai zai bai dawo da nazirin sai ga hannu iya haske kamar wata haske pau kayan yanzu ne in dai hujja ce ta kai kai ne ba kuna mai shi ne ma shi ne ma a zo da hujja ganta to ka ta an gwada mashi ga macijiya ta koma sannan ta koma macijiya kuma ga hannu iya haske to yanzu jin haka mai far'aun ne ce قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم to su ganin wannan ayoyi karara a hili kala liman haulahu kala liman haulahu da zai fir'auna yake magana da yan hada manyan hadawa cewa inna haza da sahirun alkun ga wannan ƙwararren matsayi ne ƙwararren matsayi ne ƙwararren matsayi ne kira sai babba ne kira sai abun kira ya wata haɓawa da fata hujji ma ta ce sahirun alimu wannan kun ga wannan ƙwararren matsayi ne ba karfi matsayi ba da ke da sayi ne ƙwarar kun mene manufar shi yuridu an ya kurje kun arzikun bi sihiri dabara ce so yake da wannan sihiri nashi da wannan daba-daban nashi ku bi shi kasar musa maganar ya zo a ba shi bari isra'ila ke musa ba ne ya zama ke a masar ba zikar auna ke yajin hankalinsu kenan musa su ke hudda mutane su bi shi ya bar masa ya tafi da su a bar a yi shi amma matsayi ne kwararre ga manoshi so ke da wannan tsarin nashi ya tafi da ku ya hudda ku da garin haka yanzu fa mata ta murun yanzu ba mai shawara ya koma shawara yanzu ne irin shawara ga yan wada to yanzu me za ku ce mana wata shawara za ku fa mata ta murun wata shawara za ku bani yanzu ke me abin yanzu kashi ne matsayin shi matsayi ne kwararre kuma ga mun shi haka bari haka ne aka bari ke banna zai me da me ba ta hawa da kai nan ke ba qalu arji kace yanzu arji yanzu abin da za a yi a dan dakata a jinkirta magana ina a bar magana a yanzu a jinkirta magana wa kawo da shi da ɗan wannan shi gaba ɗaya kada ka dakatar da kai wannan musa yau magana tare da haru tare aka sai wa da fir'auna da shi da haru su ce yanzu a bar magana wannan anu da shi ɗan wannan shi ɗan dakata su idan aka dakata su yi jira wa ba'as fil madain hashirin kai kuma sarki ne mai gari ne mai ƙasa ne sai ka aka dukkan manyan garuruwanka sai ka aika 'yan shaida fir'auna yana cigiya ya tuka bi kulli saharin alim shi ne sahirin ya ce sahar yau dai kwarewa yanzu ya ka tura diman wani kwararren matsayi na garuwanka da a tattoro yanzu ke shawar da aka ba fir'auna shawara ce ta a tura garuruwa a zo da dukkan kwararrun tsahi na ƙasar fir'auna a zo da su da a fafata da musa haka shawarar da aka ba shi kuma tabbas ya ɗauke ta me yawa kana فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين
na'am yanzu wannan shawara ta kawai ya dauke ta ta tura a yi shela a tattara ƙwararrun matsafa an tattara a yi shela fa jumi'a sahara yanzu gaba da ya matsafa ƙwararrun fir'auna an tattara su da miƙati yau da ma'alu ta wannan magama da aka yi sandabu da aka yi wannan rana sananna yau mun zina kuma da wadda ko washe washe washe na ta zuwa mutu kuma mun zina ko wani wani shan nasa duha da ya san mai ranar a sanar dama ko ba taruwa dama ranar idi ce lokacin ake taruwa ne kenan ga shela kuma dama ko ba kudin taruwa ke kenan kowa ya zo kenan wani abu da za a yi kawo za a yi zan alonci ko fir'auna a gaban kowa da kowa sai ce aka tara wa'annan matsawa limiƙati yau min ma'alum wannan magama da aka yi a rana sananna ta ce yau mu zina yanzu ga irin kalmomi da aka wa mutane wakilar nasu hal antum mujtami'un za an shi yarsu gari shi mana za ku je ba wurin taro ba ku je wurin taro ma ku je ku taro wurin taro ana taruwa a yi shila ta sanarwa a je za a kure za a kure yanzu abinda mutane ke jira za a yi ƙurayya tsakanin musa da harun ɓangare guda na fir'auna da jama'a ga abinda su suke magana cewa la'allana nattabi'u saharata in kanu hum al-ghalibin kada ba da gaskiya wai zamu je iya zamu ba matsawa dan su suka ci nasara in ka da suwa kaga ba magana imani da ba ko ko ka da su ke da magana su in su ci nasara ba magana an kada su zasu a da mu je iya zamu matsawa in su suka ci nasara haka suka je haka aka haru a wannan magama randewu yayi an taru falamma ja'a as-sahratu falamma ja'a as-sahratu qalu li fir'auna a inna lana la'ajran in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am wa innakum idhan lamina al-muqarrabin
ya ce falamma ja a saharatun ƙaru da fir'aun a inna lana la'ajaran ɗunkunna na hannu galibin masu wayo ne kaji a ƙare taro a ƙare a ci sallah a ƙare kuma a watse watsa biyar su ya suka kama a hannu mai za a ba mu falamma ja a saharatun lokacin da matsawa suka zo ƙaru da fir'auna a inna lana la'ajaran ɗunkunna na hannu galibin to muna da wani lada an maka ci nasara mai gare mu a gaya mana ladan muna da ladan hukumin da ba zama ware mu wasa ki aiki kala na'am ita yi kenan ya yarda da lada zai biya su ba lada kaɗai ba ya ce wa innahum laminan muqarrabin kuma daga yau ku ne manyan wadawa a sun zama shi zama da zara ga lada kuma ga wadanci su ne manyan manyan wadawa eh su ne manya-manya na fadin fir'auna eh masu ba da shawarar an hajji nasara yanzu bayan haka yanzu kenan an zo sai huddo hujja قال لهم موسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون قال لهم موسى ألقوا موسى ce to ku jewa naku dan da farko shi fir'auna Allah ce shi fir'auna ya fara magana cewa qalu ya Musa in ma azu suke kuma kana garanti ne yanzu in ma azu yau ma ana da kullu ulul alqa yanzu Musa baka dama ko kaskina ko Musa ma zaki kai Musa aka daka tambaya shine zuke nan an baka dama ka fara zaki ko mu zakina mu tabal alqu yanzu Musa ya ba shawara su dan a sakina din a kawo gaskiya sai daga daga ban haka da shirman yawan ƙarya Musa ya ce musu alqu ma antum qulu duk abin da kuka mallaka ku sako ku sako shi ku sako kuma haka akai fa alqu hibalahu wa isiyahu yanzu kakan sana ko sai suka sako kenan nan matsawan kowace wani sanda zo da ita wani kuma wata wani kuma igiya ce zo da ita kowa ke irin abin da ya shirya wani sanda wani macijiya dan dai ya gwada maganar abin da ya mallaka da tsaki haka aka zo da shi da sanda da igiyoyi kowanne da shi suka yi suka saki sandunansu da igiyoyinsu وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون كاجي واواي wai cewa da girman fir'auna yau tabbas mu za mu ci nasara kaji da girman fir'auna akan haka suka saki sanda fa'alqa musa asahu فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون yanzu ganin kenan yanzu sun saki kenan sun yi rantsuwa da girman fir'auna su ne masu cin nasara fa'alƙa musa asa kuma kuka kamance wannan abin da aunu alaga mana wannan sanda da igiya ta tasiri wa alaka fa zahibal mu'sihum yukhayl ila min sinu anna tasla Allah ko fa zahibal mu'sihum alati idza wannan igiyoyi da sanda da suka tara yukhayyal ilayhi misirin annaha tas'a wannan sanduna da suka sako da igiyoyi alata hega wa'annan sanduna igiya suna motsi suna kuma suna yawo sai sai suka yi kuma har Musa ya tsorata eh wani wata zai su yi Musa Musa tsoro kama shi فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى kashi Allah ce ba wajen da filosofi sifatan Musa Musa ganin waɗannan sanduna da igiyoyi suna mutu kamar cijiya tun za ka yi zaki nashi Musa ya tsoron Allah ce kunna na kafa kai tsaye kawai Musa wahayi kakka tsoron ta kakka tsoron komi inna ka anta ala kai ne a sama ya Musa da aka da wahayi ya ƙara samun وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى
farin mafi yamina ka saki abin da ke damar ta haka talakar masu nauyi da abin da suka aikata za ta haɗe su inda masu nauyi kai da sahir wannan kai ba ka tsoro kulli rikici ne shirme ne na matsafa walakin walakin sahir ka saka din da matsafi ya zo bin da sadaka gaskiya kaka da Musa ya ka Musa wa'ayi ya samu nutsuwa cewa shine mai nasara shi ne ana Allah ce fa'alƙa ibalan siyahun a yana ce fa'alƙa musa a kawo musa su ci wannan sanda ta shi ɗaya fa'in zahiya ta ga ƙafa mara a fiku he ga wannan sanda tana laƙumi tana haɗe duk abin da kirkira na ƙarya iske da ƙarya ce da daba daba ne aka yi sai ga wani sanda tana laƙume duk abin da suka duk yawan shi tana haɗewa gaba ɗaya to ganin irin abin da suka tara kuma macijiya guda sanda guda ta musa ta haɗe gaba ɗaya فألقى السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين موسى وهارون
فألقي السحرة ساجدين كيف إيه ماذا واتنا قال الكذكية دقي ما سربوني تسكى فاضل كيف تسكى سجدها كأنه qalu amanna bi rabbil alamin mun imani da ubangijin halittu gaba daya wanda Musa ya zuwa kira gare shi ko shi da kuka ƙara bayani kan mata kun shine a suka ce rabbu Musa wa Harun ubangijin Musa da Harun shi muka yi imani dan wake nan imani ya bayyana daga wajen matsawa wannan su jagoranci fir'auna ko akan akan babala ko to yanzu su sun yi sujada kuma a gaban kowa على كما نتنا في ذلك إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته